Baba Suda, Sarkin Labari.
Baƙuwar al'adar nan ta Freeweding Pictures da wasu matasa ke yi ta ɗaukar hotunan baɗala kafin aure na ci gaba da yawaita a wannan lokaci. Har ma kuma hotunan wani malami a nan Kano da mai ɗakinsa sun zagaya a shafukan sada zumunta ana cewa wai ai su ma Freeweding Pictures ɗin ne.
ɗaukar hoton da ya faru ne daren karewa wanda shi ne juma'an makon da ta wuce can wanda shi kuma turawar tana kyauta zaton zai kasance daga ranar talata ne.
eh gaskiya yana dan burge ni sosai saboda yana dan bani sha'awa ne Za mu kawo muku cikakken rahoton mai ƙwarbiyu ɓangaren matasan da cikakken martanin wannan malami. Ita kuwa wata matashiya ta gamu da 'yan walawala ne ta waya suka ce ta ba su lambar ATM ɗinta katin cire kuɗi. Ƙarshe suka yi mata fafa lolo.
43, 43, 88, 88, 73.
To ko sun rage kuɗi a akawun ɗin nata ko kuwa ƙarƙaf suka yi mata. Kuma tun da yau take Juma'a za mu kawo muku rahoto na musamman akan matakan zuwa da yara masallacin na Juma'a har ma da na kamsu salawati. Daga ƙarshe kuma mu ƙarƙare da fanninmu na kalmomin fada. Ku dakace mu. Mai sauraro barkanmu da Juma'a, Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke farin cikin sake kasancewa da ku, ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a mai albarka, wadda muke fatan Ubangiji ya sada mu da dukkanin alhairan da suke cikinta, kuma gabanin tsinduma cikin shirin ka'in da na'in sai mun yi sallama, domin ba mu manta ba, Assalamu alaikum. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma kamar kullum yau ɗin ma da karatun labarai za mu kamo sauyin shirin namu inda tijjani adamu zai karanto mana su limamin masallacin juma'a na kofar gidan hakimin albasu malam balarabe muktar ya yi kira ga al'umma da su kasance masu kyautata niyyarsu musamman ma a wannan lokaci da ake dab da shiga watan azumin ramadan ta cikin hudubar juma'a da ya gabatar limamin ya kuma ji hankalin al'ummar musulmi da su rinka hakuri da junansu a lokacin azumin da ma bayansa hukumar jin daɗin alazai ta ƙasa ta gudanar da taron wayar da kan jami'an hukumar da ke jibintar aikin hajji a fadin ƙasar nan jim kaɗan bayan kammala kammala taron da ya gudana a nan jihar Kano. Shugaban sashen koyarwa da ilmantarwa na hukumar Ahmad Imam Sa'ad ya ce taron sun shirya shi ne don tunatar da jami'anta wurin sun wayar da kan alhazan na bana.
an gaida tijjani mai karatun labarai jakadiya Maryam Muhammad Usman ita kuma za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku masu mahimmanci ne da kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yadda aka yi zargin wani matashi ya kafta wata matashiya kwalba a gefen kunne haka siddan babu gaira babu dalili Za mu fara da saƙon Zainab Muhammad inda take cewa, Haba bawan Allah, ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya, kada ka wahalar da hukuma, Allah ya rufa asiri. Ita kuwa na nawa sabon titi 'yan babura, cewa ta yi, don Allah mutane a dinga kai zuciya nesa. Shi kuwa Ahmad mai nasibi wudil, cewa ya yi, bawan Allah ka cika wa mace kwalba a kunne, to Allah ya kyauta. Shi ma Usman Ibrahim da ke mundaɗu, cewa ya yi, matashi mai ya kai ka faɗa da mace, Allah ya shirye ka. ba abin da ta maka ka soka mata kwalba to Allah ya kyauta sako daga Aisha Abubakar Alasawa Bebeji za mu karkare da sakon Abubakar Na'ibawa inda yake cewa to Allah ya bayyana mai gaskiya a tsakaninku masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar mun karanta sakonninku ba mun gani Allah ya bar zumunci To madalla, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun al'adar nan ta pre-wedding pictures wadda wasu matasa ke yi ta ɗaukar hotunan baɗala kafin aure inda saurayi da budurwa suke zuwa suna yin wasu irin hotuna marasa daɗin gani cikin sutura matsatsiya ko kuma ma suturar ta rufe wani ɓangaren na jikin amma kuma wasu muhimman ɓangaren jikin ka gansa a fili babu rufi shi kuma sangamin ƙaton wanda halinsa ke kama da na bunsuru sai ka ga ya cakume ta a haka a billahi an tabka baɗalar shi kuma mai kyamara sai ka ga ya leƙa ta ciki ƙaras ya ɗauke su. Ƙarshe kuma a sanya hotunan a shafukan yanar gizo duk duniya ta kalli baɗalar shi kuma ƙaton gardi da gardiyar si ta murna suna ta nishaɗi wai su sun burge cikakkun manyan yara Mm-mhm, amma dai an ji butur to jakada abdulbasi abdulmumini dai wanda shi ma a baya ya jima a sabgar ɗaukan hoton ko da dai baya na firiwedin ɗin ya haɗa mana rahoto na musamman akan yadda za a magance matsalar baɗalar Hoto kafin aure wato pre-wedding al'ada ce da wasu daga cikin al'ummar ƙasar Hausa suka aro suka yafa yin wannan ɗabi'ar ta ɗaukar hoto kafin aure ta yadda za ka ga saurayi da budurwa da kuma bazawara suna ɗaukar hoton a wani sabon salo wanda bai dace ba ana rungumar juna da sumbata ana kuma yaɗa shi a kafafen sada zumunta na zamani wai a matsayin wayewa ko burgewa wasu matan ma kayan da suke sanyawa sukan bayyana tsiraicinsu wannan yasa muka ji ra'ayoyin wasu daga cikin matasa kan wannan batu na ɗaukar hoto kafin aure gaskiya ba ni da ra'ayin irin wannan hotuna na freedom dalilin da yasa ba ni da ra'ayi akai abu ne wanda ya saba ma al'adar mu da kuma addinin mu eh gaskiya yana dan burge ni sosai saboda yana dan bani sha'awa ne gaskiya ni a gani na pre-wedding bai shi da wani amfani saboda zaka dinga tallata matarka duniya tana gani kaga kuma wannan haramun ne ai ba wani abu bane wannan ai nuna farin ciki ne gaskiya pre-wedding ba shi da amfani saboda ni dai ban ga amfanin shi ba mun kuma zanta da wasu iyaye shin ko a zamanin su sun yi irin wannan ɗabi'ar ta ɗaukar hoto kafin aure da ba a yi yanzu ne abun duniya duk ike daɗa wajifa ake daɗa wanza tahi amarya da da ake yi ba haka ake yi ba yanzu da kake ake wannan rungume rungume idan Allah ya ba mata ka wace gan ya zama haram zance ma ai ba yin sa ake ba baka ma ga san ta ba ma hai a lokacin da aka ce zaka aure ta ko lokacin da aka kawo ta gidanku san da zaka yi ga ɗaki ma ba za a sani ba da nuna tsareci din wannan anan aka yi kuskure ba daidai ba ne.
Comrade Awal Rabi'i babban wando masalin halayyar dan adam ne da ke kwalejin Sa'adatu Rimi a nan Kano ya yi mana ƙarin haske dangane da aran al'adar ɗaukar hoto wato freewidin a wurin Malam Bahaushe a yanzu shin ci gaba ne ko kuma ci baya?
Wannan yana faruwa ne saboda ai yawanci 'yan mata da samarin suna kan wani mataki da muke kiransa adolescent stage wanda suke tashan balaga a wannan gabar yara suke filin su san cewar su dinga sha'awar ma su san menene mace ko mace su san menene namiji da haka a wannan gabar da suke yawanci ba abun da ya fi damun su a rayuwa irin wannan abun za ka ga dan haka karshe mutanen mu sun fi koyon abu mara kyau ma daga wajen mutanen akan mai kyau zai haifar mana da harka ta badala da harka ta fajirci a cikin al'umma wanda mai akwai abin da za su yi a can ba su dauke shi bakin komai ba kamar mutum ya hogin da sauransu kisin da mai amma mu anan ka ka dauka al'adance ba mai da shi ba a addinance ba mai da shi ba da haka ga zai gurbata tarbiyyar al'ummar mu da muke da suke a wannan karni kuma in al'ummar ta tarbiyya ta gurbace zai tafi al'umma bayan al'umma in wani al'umma ta kare wacce take tasowa abin da ta ga ana yi shi za ta kwaikwayo mafita shine mutane mu dawo mu kalli addinin mu da al'adar mu mun yi tabin alli da malamin addinin musulunci musulunci malam nura sala jajaye kan masu ɗabi'ar yin hoto na pre-wedding picture wanda zai je ya ɗauki mace ya rungume ta ko ya kama ta kafin a ɗaura musu aure kai ko bayan an ɗaura musu aure in ya fito nuna wa duniya maza Allah sallallahu alaihi yake cewa la yadkhul janna ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna ba sai ce su waye ba su shiga aljanna bai ce almujahirun sai su waye almujahirun waɗanda suke fitowa suke nuna abin da bai dace ba ya kamata mu ji tsoron Allah maza Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayo da wani ranar alkiyama za ka ganka bayan arkeli ko bayan tufa ranar alkiyama ko in ka ganka bayan arkeli ko bayan tufa kasan ko jahannama ce kuma ka annara masu baka to da fatan al'umma za su ringa amfani da irin tasa al'adar ba aranta wani ba tunda dai masu iya magana na cewa kayan aro ba sa rufe katara abdulbasir abdulmumin baba suda to duka dai kan batun pre-wedding pictures din inda aka hangi wasu hotuna suna zagayawa a shafukan na sada zumunta dauke da fitaccen wani malami a nan kano kuma limamin masallacin juma'a na gidan jarida shi da mai ɗakinsa cikin wani yanayi mai kama da ango da amarya amma fa cikin kamala tana saba masa kafaɗar babbar rigarsa shi kuma ina ta faman murmushi wanda kuma wasu suke cewa wai shi ma na pre-wedding pictures ɗin ne malamin suka ɗauka. Lamarin da isan ya muka tuntuɓi wannan malami ta wayar tarho domin mu samu damar saduwa da shi don ɗaukan bayanansa kan sahihancin al'amarin ko akasin haka, inda ya ce ba ma sai mun haɗu ba zai ba da bayanin ta wayar tarho. Ya kada baki ya ce ba pre-wedding pictures ɗin ba ne na kafin aure, shi nasa na bayan aure ne. domin sun ɗauka ne shi da mai ɗakin nasa kuma a cikin ɗakinsu suna zaune abinsu ita kuma mai ɗakin nasa ta tura wa ƙawarta daga nan kuma iyanan ya sani bai san sauran maganar ba daukar hoton da ya faru ne daren karewa wanda shine juma'an makon da ta wuce can wanda shi kuma turawar tana kyauta zaton zai kasance daga ranar talata ne ko wani abu dai na fara samun labari a kan haka kuma wanda ya dauke mu hoton nan kaninta ne haka babu wani wanda ya kuma a wajen wanda yake wanda bai halatta ya ganta ba ko ya gani kan abin da ya jawo muka yi hoton mun yi hoto ne saboda an yi biki ni a matsayina na babba wanda ba zan je in shiga cikin mata ba kuma ɗan uwanta sun zo daga nesa sun so su ga ango ba su gan shi ba wannan yasa aka nemi wannan alfarma na mai hoto dan yan uwa da a kawaye su gani to amma kuma abin da yake na zamani hoton ya fita har kuma waɗansu wanda suke neman yaɗa abin da yake kulla a zuciyarsu suke ta yaɗawa kuma duk wanda ya fitar da hoton ma na san in dai cikin dangi ne makusanta to wannan ba shi ne manufarsa ba sai dai kuma duk da haka wasu za su iya yin amfani da damar kamar yadda nake ji kuma ni ma nake karantawa a kafafen sadarwa To mun dai tattauna da Malam Abdullahi Usman Umar, limamin masallacin Juma'a na gadon ƙaya, wanda ya mana fashin baƙi kan wannan al'amari.
so na farko dai kuskure ne daukan hoton mutum da iyalinsa a dauka ana ta yadawa wannan kuskure ne ba daidai ba ne kuma cin mutunci ne kuma wanda zai dauka din nan yana yada sharri ne suna so su yada alfasha kuma ana yi ne da manufar a ci mutuncin bayan Allah kuma ni ina faɗa cewa duk wanda ya tsaya akan hanyar Allah yana yi wa Allah aiki to in wani ya so ya ci mutuncinsa ya wulakanta shi to shine zai wulakanta dangane da matsalar daukan hoto mutum ya dauki hoto wannan matsala ce ta sabanin malamai daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin haramcin daukan hoto su ba za su dauka ba kuma ba su yadda a dauka ba sannan akwai waɗanda suke ganin ba irin wannan hoton bane aka haramta so wataƙila idan ka ga malami ya ɗauki wannan hoto ko shi kaɗai ko shi da matarsa to la'alla yana da wannan ra'ayi ne na cewa shi ɗaukan hoton ba haram bane kuma ya kamata mutane su yi taka tsantsan gaskiya ne musamman a irin wannan lokaci wannan ɗauke-ɗauken hotuna ɗin ya kamata a kiyaye da kuma yaɗa su ɗin a ɗauka a bawa ƙawa kuma matan aure ya kamata su ji tsoron Allah yanzu kaga duk wannan abin da ya faru ga baki ɗaya da aka jefi su malaman nan da wannan abin duk daga matan su ne.
To rahoton mai ƙwarbi ne shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko. kuma tun da mun ji rahoton dakile pre-wedding pictures ɗin muka kuma gangaro kan malamai magada annabawa kuma limaman masallatan juma'a waɗanda suka yi mana cap da cap suka shigo mana a ranar ta juma'a to bari mu ma mu je masallacin na juma'a amma a wannan karan za mu ɗauki wani rahoto na musamman ne wanda jakada awwal hamza ibrahim ya haɗa mana akan matakan da ya kamata a ce masu zuwa masallacin na juma'a da ƙananan yara sun ɗauka har ma da na kamsin salawati zuwa masallaci don yin sallah wani muhimmin al'amari ne da yake inganta sallah sai dai wani lokacin wasu sukan je da yaran su kanana kan haka yasa muka ji ta bakin wasu masallatan shin yaya suke ji lokacin da suka ga yara a cikin masallaci ba ma jin daɗin ga an zo da yaro masallaci sakamakon shi yaron nan bai kai mun zalin ya zai sallah ba za ka gobe da ki wannan zai tsallaka wannan ba na jin daɗin an ga an zo da yaran saboda za ga yara suna ta wasa suna ta surutu kuma masallaci wajen bauta ne na Allah haka wata kuma dinga tsawatar musu dan akwai wani masallaci a wancan tsalakan mu da ke zuwa ga sallah unguwan wanda za ka gani kafin kana sallah ma sai ka dinga fata suna ihu suna wasa kuma ba musu magana nakan jin daɗi a zuciyata yaro tun yana karami ya samu tarbiyya yanda zai bauta wa ubangijinsa sai dai matsalar da ake dan fuskanta a lokacin yaran sukan yi surutu da rashin daidaita sauwa tun lokacin da naga an shigo da kananan yara masallaci na jin daɗi sosai ga sun taso suna bin 'ya'yan makota za ta iya kasancewa ina kasuwa za su iya bin manyan mutane su shiga masallaci haka kuma mun zanta da wani mai zuwa da yara masallaci ina so su tashi a haka su ma nan gaba su dinga zuwa da kansu ba sai an je da su amma baka tunanin cewa yaran za su iya ko fitsari ko su damu mutane za su iya yin haka amma ya danganta idan ka je inda zaka iya tsaye da su a gefen ka ba tare da ka bar sun je wani gun ba malam hafiz abbakar rogo malamin addinin musulunci ne da ke unguwar jihar yayi mana karin haske akan matakan da masu zuwa da yara masallaci za su dauka to matakan da ya kamata masu zuwa da yara masallaci su dauka in an zo da yaro a dinga kokarin koya masa yadda zai alwala kafin ya shiga masallaci da yawa mutane sukan zo da yara masallaci ma ba tare sun yi alola ba su dinga yin alola don wani zai sa su dinga sabawa su rika yin sallah da alola sannan kuma kada a ware wa yara sahun su daban ya zama su isu kai a ware su a ce sahun su daban da wannan kamar an ba su dama ne har ku kuna sallah su kuma sai wannan ya mari wannan wannan ya zagi wannan da karshe su ta dambe su dame ku amma idan an zo da su sai a dinga saka su tsakankanin sauran mutane manya to wannan zai sa sai kaga cewa sun natsu To da fatan za a kiyaye ta yadda yaran za su koyi sallah ba tare da kawo tasgaro ga masallata ba. Awal Hamza Ibrahim, Baba Suda.
To an gaida Awwal Hamza jikan Ibrahim. Kuma tun da mun kammala kewayen rahoton da ke da alaƙa da masallacin Juma'a, bari mu ɗan tsuguna a gaban teburinmu na kasuwanci. Mu ɗan sha ruwa mu huta alabashi sai mu dawo.
ga wani kira na musamman ga maza da mata masu fama da daɗaɗɗen ciwon wuya wanda ya kai wata uku ko fiye da haka ciwon wuyan da ya kasance ba ta dalilin hatsari ko rashin lafiya ba a yanzu haka ana gudanar da wani muhimmin bincike kan wannan matsalar wanda hakan yasa ake neman masu irin wannan lalura kuma suke da sha'awar shiga binciken inda za su samu kyakkyawar kulawa irin ta masu ciwon wuya a kyauta har tsawon wasu makonni kuma a duba irin ci gaban da za su samu masu hidimar wannan bincike na neman haɗin kai ne daga al'ummar yaren hausawa kuma makusanta birnin Kano yayin wannan aiki. Masu wannan lalurar ciwon wuya da ke son kasancewa cikin wannan bincike da samun kulawa kyauta sai su tuntuɓi Naziru Bashir Muktar ta lambar waya sifili takwas sifili shida tara hudu hudu biyu sifili hudu hudu ko a nufi sashin motsa jiki da gashi na asibitin Malam Aminu Kano ko kuma asibitin kashi na Dala da fatan za a ba da himma.
Shakka babu. A El Samad komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu idan babu ku babu gida, mata a dangari. Ohoho, ina mata masu son cancaɗa ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caɓa ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fighter Touch, Chigan Baby, Doci, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atamfa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa dagwas dagwas domin kada a baku labari rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba 8 Unity Road lamba 83 Layin Jallaba da lamba 1 Amana House da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin Kwari sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo Nigeria a kantunan El Samad da karamar riba muka dogara da neman albarka Amurka El Samad.
kai ni kan yau naga ta kaina waya kullun sai ci min kuɗi take kamar gara na sayi data don shiga yanar gizo ban yi komai da ita ba zut an zuƙe kamar iska ta kwashe karmami na kai korafi an ce wai daga layin wayar da nake amfani da shi ne dan haka ni kan kawai na gaji shakurmin ka abokina aikata faran kamfanin nan wato Qatar MS Group of Company ya buɗe muku wani mashahurin waje da zai share muku hawaye ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanoninsa mai suna yau da gobe communication MTN data partner tare da haɗin gwiwar kamfanin MTN wannan kamfanin kamfani shahararre ne ta wajen samar maku da layin wayar MTN mai karfin network sannan kuma suna rijistar layin wato idan ka siya nan take sai a maka rijista.
Sannan akwai waya ta naira dubu takwas da zarar ka siya za ka samu kyauta ta sim da kuma naira ɗari biyar domin ka sai data.
kamfanin sun shahara wajen dawo muku da lambobinku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato PUK retrieval kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu karfin network akan fasahar 3G da 4G suna yin swapping din layukan waya da sai da katin wayar turawa ta hanyar tsarin BTU.
Kamfanin yana sai da data don shiga yanar gizo sannan ya kawo muku tsarin pestilin.
Wannan kamfani yana yin SIM upgrade wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G, 3G zuwa matakin 4G. Zaka same su ne a opposite tashar rijiyar zaki kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalila ofishinsu mai lamba 416 kan titin Gwarzaro da ke kanan dago ko ka tuntuɓe su ta lambobin wayoyinsu kamar haka.
Sufuli takwas sufuli uku biyu sufuli uku shida bakwai bakwai shida ko kuma sufuli takwas sufuli uku biyu sufuli uku shida bakwai bakwai tara.
Yau da gobe MTN Communication Data Partner muna da shahararrun ma'aikata don share muku hawaye.
Dubar kanmu da dawowa. A nan kuma wani mai ɗauke da laluran nan mai karya garkuwar jiki ta sida ne, ya shigo afijajen a sukwane yana neman teburin baba suda, domin dai ya ce a cikin makon nan ya ji taɗin baba sudan shi da wani mutumi da idage sai ya auri mai irin wannan lalura, don haka ne ya ga ba zai bari ba, dole ne shigo a sukwane ya ja masa kunne. Domin dai watakila ina wannan dagiyar ne saboda bai san dawar garin ba.
to hakikatin gaskiya ni ina ga kamar ko da yana da wani abu da ya faru da shi ina ga ya kamata dai ya fahimta cewa akwai rayuwa a gaba kuma kalubalen da wannan al'amarin yake fuskanta ko da wanda ya samu yake fuskanta mu za mu gaya masa so don haka gaskiya ya hatara ni ina ba shi shawara akan idan yana son wasu shawarwari da wani abu ma yana iya nema na ni mu zauna in gaya fasa masa bakin wasa da wani abu na faɗa anan sai ya ɗauka kamar na faɗa ne da kaina amma zan ba shi zahiri ya gani wanda zai iya ganewa kuma zai fahimci cewa duk tsananin so da rufewar ido to wannan abun abun gudu ne.
To idan kunne ya ji dai aka ce jiki ya tsira, idan kuma an samu kuskuren kunnen bai ji ba, to bahaushe dai dama ya riga ya gama magana. Ya ce idan da rabon a sha duka bari ba ta maganin komai. To a nan kuma wata matashiya ce gwanar iya feɗare da firirita. Magana ƙasa-ƙasa mai sanyi tana waya sai ka ce Juliet ta samu Romeo. ashe ashe dai bata sani ba 'yan kwanta kwanta ne masu fafalolan damfaran mutane ta katin atm ita ta samu ɗan saurayi ya nemi ta turanci tana taimazance har ma tana kashe murya ashe ashe fafa lolo zai mata ya mata ƙarƙaf ƙarshe ya ce ta faɗa masa mahimman lambobin da suke jikin atm ɗinta ita kuma ta saita murya tana faɗin toga sunan yes i am Mariam. from which bank Okay, 43, 43, 88, 88, 73.
To daga ƙarshe dai wannan ɗan kwanta-kwanta bayan ta faɗa masa lambobin ya kutsa cikin akawun ɗin nata, ya kuma yi mata yasar rashin albarka. Inda ta rinka jin ƙararrawa jikinta ina ta faman kyarma tana duba waya, an jima an jima sai ka ji ƙirrin kuma domin jin kowane irin hali ta shiga yanzu da aka yi wa akawun ɗin nata yasa jakada aminu ahmad abbas ya zanta da ita sun ce min saboda kin ɗina ne da na sa wai wani akwai yana da irin shi ne to za su canja mu sun ce nawa ne a cikin account ɗin na na ce musu dubu saba'in da na duba duka ba ko fitika sai ɗari da sittin sai na je bankin kai tsaye ba su na yi musu report saboda har a lokacin ban san yan 419 ba ne sai a bankin ne ma'aikatan bankin suke ce min a yan 419 ne wannan kuma na yi tunanin wai na ce musu to ni a dawo min da kuɗi na shine suka ce wai ai sun tafi kenan sai dai in kiyaye gaba gaskiya na ji ba daɗi kamar in ɗora hannu in kurma ihu To wannan labari dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya a shafinmu na Facebook tun gabanin mu kawo muku shi, inda dubban al'umma suka bibiye shi, wasu kuma daga ciki irin su Abdullahi Isa Muhammad suka bayyana ra'ayoyinsu, amma shi Abdullahin sai da ma ya fara dafe kai, ya ce Allah ya mayar da alheri, sai a kula da kyau 'yan mata. Shi kuwa Abubakar Khalid cewa ya ke duniya. Allah kyauta amin, kuma su ma Muhammad Sani Gambo da Shafi'u Muhammad Hausawa da Hauwa Ibrahim da Abubakar Ayuba Mahangi har ma da Abdulrahman Yama Audu duk cewa suka yi Allah kyauta ya mayar da alheri amin. Kuma ba don ra'ayoyin sun ƙare ba saboda lokaci, za mu tsahirta da karanta saƙonnin ra'ayoyin na Facebook. sai dai kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 domin ku bibiyi labaran da muke sanyawa gabanin kawo muku su har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai. Kuma yanzu sai fanninmu na kalmomi daga fada wanda jakada abubakar sabo zai kawo mana shi.
A wannan makon za mu duba ne akan kalmar takawa sannu ko mai kalmar ta takawa sannu take nufi ga dai shahararren masanin tarihin nan malam ibrahim aminu dan iya dauke da cikakken ma'anar kalmar sauraka yan sarki na tafiya ana cewa takawa sannu takawa sannu ma'ana tafi a hankali cikin kariya ta ubangiji ma'ana kenan wato kamar addu'a ce da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta daga fada abbakar sabu baba suda
kafin mu karkare iyalan marigayi malam sula fanda da na malam yusuf adam magashi suna masu miƙa saƙon bangajiya ga ɗaukacin al'ummar da suka halarci ɗaurin auren 'ya'yansu sunusu sula fanda da maimunatu yusuf adam wadda aka fi sani da ummi wanda ake fatan dubin dubatar al'ummar sun koma gida lami lafiya cikin salama kuma Allah Ubangiji ya bar zumunci amin. To mu ɗin ma dai saƙon bangajiya da godiyar zumuncin muke miƙo maka mai sauraro, da fatan ka kammala sauraron shirin lami lafiya, kuma mu ɗin ma Allah ibar zumunci, ya bar mu tare cikin wannan shiri mai albarka. A madadin Abba Ibrahim Lafazi da taimakon Bahari Isa wanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu. har da taimakon ma'azu Musa Ibrahim, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, nake mana fatan mu yi hutun ƙarshen mako lafiya. Wassalamu alaikum.